أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قام يوشا تقوس قوة القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة أبي حدود ثلاثين ترى kuma yau ɗaya ga watan takwas miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi an nu'man ibn muqarrin radiyallahu ta'ala anhu ana faɗa mana wasu daga cikin ababe masu ban sha'awa na yakuka da jihadi da ya na musulunci za mu tashi annu'manu yau matustar annu'manu ibn muqarrin a ranar da aka yi yaƙi ko lokacin da aka yi yaƙin tustar tustar ɗaya daga cikin garuruwa ne da suke cikin biladu farisa duk suna cikin waɗannan garuruwa wato kasar farisa wacce ta mamaya a wancan lokacin mamaya wacce take mai faɗi shine sai mala ya ce lam yazal yazdajir yusiwu ahla farisa yazdajir ɗaya daga cikin manya-manyan jarumai na farisa bai gushe ba yusiwu ahla farisa bai gushe ba yana ziga yana ƙara ma yana tada kumaji na mutanen farisa yana ziga su فتحركت همية أهل فارس وأهل الأهواز تونني فا همية وتوكيشي نمتانا فارس يموتح وأهل الأهواز دقم متانا الأهواز دك ننسى سكا موتح أكا زغاز يزدجر يزغاز سكا دي واتو قوي أفتو ينزو أي غبا دا غبا wata'aqadu wa ta'ahadu sannan suka kulla kuma suka dau alkawari cewa ko su ko musulmai ko a yi su ko a yi musulmai ko a kashe musulmai ko a kashe su wa tawafaqu ala nusrati sannan kuma suka yi ittifaki wato suka hada kansu akan cewa za su taimaki juna wa sammamu ala mutaba'ati alqitali sannan kuma suka ɗaura niyya suka yi azama mai ƙarfi alamu ta ba'atul kitali akan cewa za su ci gaba da yaƙi yaƙi bayan yaƙi in an gama wannan ba su ci nasara ba to za su shiga wani idan ma su suka ci nasara to za su shiga wani har su ga sun gama da musulmai بعد هزيمتهم في مواطن كثيرة على عيد المسلمين bayan da can yaƙi ya karye musu sun kwashi kashinsu a hannu في مواطن كثيرة أو غاري ديوة على أيدي المسلمين أهل المسلمين مسلمين سن باسو كاشي سن سن, سن كويا مسو درسي فما su suna nan har yanzu ba su yadda cewa an kada su ba ba su yadda cewa zuciyarsu ta raunana ba har yanzu wa tawahhadat rayatuhum sannan tutocinsu suka zama abu ɗaya suka haɗa kai a matsayin tutocinsu da na su ahalul ahwaz da ahalu faris su haɗa tutocinsu su zama sun yi abin da a wannan zamanin ake ci masa coalition wato su zama sun yi takattuli sun yi sun haɗin gwiwa su zama rindinar rindinar abin da haɗin kai zamanin sayyidina umar domin da ka ji ana maganar yakin farisa to zamanin sayyidina umar a nan ne aka yi yaƙi da farisawa sosai yakin qadisiyya yakin qadisiyya kamar yadda yarmouk an sha faɗa mana shi kuma yakin da aka yi da rumawa a ƙasar biladu sha to shi kuma da an ce qadisiyya to ya kukan da aka yi su a biladul iraq to zamanin sayyidina umar فلما علم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بذلك ألوكة سيدنا عمر رضي الله عنه أما تنسى shugaban mummune a lokacin sarkin musulmi ya san haka ya gane shirye-shiryen da ahalu faris da ahalu ahwal suke yi kataba ila sa'ad ibn abi waqqas amir al-kufati nan take rubuta wasiƙa zuwa ga sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu a matsayinsa na gwamnan kufa an ba'at ila al-ahwazi ba'san kafifa sayyiduna umar radiyallahu anhu ya umarce shi cewa ka aika zuwa ga banu al-ahwaz ba'san kafiran rindina mai yawa ba'san kafifa rindina mai yawa da kafif da kafir duk ma'anar su da an ce kafif abu mai kauri to so tari abu yana yin kauri ne idan ya yawa ma'an nu'man ibn muqarrin sagiduna Umar da kansa ya ayyana cewa wanda za a nada ya zama sagiduna an Nu'man ibn Muqarrin wato wanda ake ba mu tarjamarsa fantalaqa an-Nu'man fi ahli al-Kufati shikenan nan take sagiduna an Nu'man ibn Muqarrin wanda shine ake ba mu tarjamarsa shi ya cira ta ya tafi fi ahli al-Kufa a tare da shi akwai mutanen Kufa fa akhadha tariqata وسط السواد حتى قطع دجلة ya kama hanyar asawad har sai da ya yanke tekun dijila tekun dijila teku ne ko kuma kogi ne daga cikin kogunan da ake da suna biladul iraq sun ba a kazal barra ilal ahwaz bayan ya sauka daga teku shikenan kuma sai ya kama hanyar tudu sun ba a kazal barra ilal ahwaz daga nan ya kama hanyar tudu ba inda ya nufata shi garin al'ahwaz sun masara nahwal hurmuzan alladhi kana ya ƙumu bi hurmuzan sannan ya tafi wajen wannan wanda shine sarki al-hurmuzan alladhi kana ya ƙumu bi rama hurmuz wanda yake zaune yake shugabantar yaƙi na farisawa a garin rama hurmuz wannan duk sunayen garuruwa ne wanda yake bukatar ya san hakikanin su sai dai ya koma mu'jamul buldan da kuma littafan da aka rubuta bayan sa al-hurmuzan suna ne in ba ku manta ba an fada mana shi yana cikin jagorin yakin farisa amma rama hurmuz to shi kuma gari ne a nan ne babban malamin hadisi wanda shi ne farkon wanda ya fara rubuta littafi a musulun hadisi ya fito daga wannan garin wanda suke suke musallar hadisi a cikin su sun san shi wa arafa al-hurmuzan bi masir an-nu'man nan take shi wannan jarimi kwamanda na farisawa da ake ce masa al-hurmuzan sai ya ji labarin zuwan an-nu'man ibn muqarrim ilaihi zuwa gare shi fa arada an yubadirahu sai kawai yayi niyya fa arada sai yayi nufin an yubadirahu da ya masa shiga sauri rajiyan an yanala minhu yana mai fatan cewa kawai ya ci nasara a kansa mani'an fi nasri ahli farisa alladina aqbalu min kulli makanin yana mai kwaɗayin ya zama a mutanen farisa su suka ci nasara alladina aqbalu min kulli makanin waɗanda ta ko'ina sun bullo wata jamma'u fi tustar kuma suka taru a wannan gari da ake ce masa tustar saboda haka ya shirya yana jin labari kawai shi kenan sai ya ce to bari ya kwantan bauna ya shirya ya zama ya yi masa giduna an nu'man ibn muqarrin shiga sauri ta yadda zai zama ya ci nasara a kansa shi kenan sai Allah ya hada su wa kana liqa'u inda arbuk shi Allah madaukakin sarki ya hada su a wajen da ake ce masa arbuk wa hiya madinatun bil ahwaz shi kuma garin garin arbuk to gari ne wani binni ne daga cikin biranen ahwas din faqtasalu qitalan shadida da fa suka hadu aka yaki suka yaki yaki mai tsanani thumma inna Allah ta'ala hazama al-humuzana daga nan Allah madaukakin sarki ya ruguza wannan kwamanda na farisawa da ake ce masa al-humuzan an-nu'man ibn muqarrin radiyallahu anhu yace nasara akan sa ففر بفلوله إلى تستر واستولى النعمان على غام هرمز ففر بفلوله شي كنان كوي شي شي شي شي, شي هرمزان دين ba kashe shi aka yi ba amma dai an ci nasara a kansa fafarra bi fululihi sai ya huga da takubbansa waɗanda suke tare da shi ila tustar zuwa garin tustar wastaulan nu'manu ala rama hurmus nan take tun da ya gudu ya bar ladarsa a garin da yake na rama hurmus shikenan sai ya zama rama hurmus ya zama a ƙarƙashin musulmai sayyiduna an-nu'man ibn muqarrin ya mamaye wannan garin ya zama garin musulmai wa aqama biha sannan kuma ya zauna a wannan garin na rama hormuz yu'idu tanzima quwwatihi yana mai sake bibiyar yadda zai shirya sojojinsa da kuma karfinsa wa yantaziru al-awamira kuma daga nan ya tsaya yana sauraron umarce-umarce su zo daga kufa wato daga sa'ad ibn abi waqas shi kuma sa'ad ibn abi waqqas ya samo umarni daga sayyiduna umar radiyallahu anhu daga madina to kun ga dai wannan shi ma yana shaida a game da wa yana shaida a game da jarumtakar an-nu'man ibn muqarrin bayan waccan jarumtakar da ya nuna a waɗancan yaƙuƙa da aka bamu labari a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu wanda aka yi da masu ridda وكان أهل البصرة بقيادة أبي رحم بن السبرة سوكما متانا البصرة سوكما سيسوك قسن شيء أكاكشين شوغبانشن أبو رحم ابن سبرة قد بلغتهم أنباء النصر الذي حققه النؤمان labarin shin nasarar da annu'man ibn muqarrin yayi to ya kai musu sun ji labari wa luju'ul hurmuzan ila tustar sannan labarin yadda shi alhurmuzan ya ruga da gudu ya wuce tustar ya kai musu labari fasaru ilaihi sai suka tafi zuwa gare shi wa katabu bi zalika ila umara amiril mu'minina sannan sai suka sake rubuta masu mutanen basra dama kun san basra kufa ko dukkaninsu suna cin biladul iraq to shikenan sai suka rubuta ma sayyidina umar radiyallahu anhu wasiqa dukkaninsu kowanne suna nema daga sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa ya karo musu ɗauki ya karo musu sojoji fa amaddahum bi abi Musa al-Ash'ari sai sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya karfafe su ya kare su da sayyiduna Abdullah ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ala ra'si quwwatin jadidatin sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari ya zama shi kuma ya zama shi ne jagoran waɗannan sojojin sababbi wa inda tustar iltaqat jiyushin musulmi na fahasaruhu to a nan ne a tustar ɗin sojojin musulmai suka haɗu fahasaruhu kawai sai suka zagaye garin tustar wal hurmuzanu biha hurmuz na ciki hurmuzan na ciki kwamanda na ciki kwamandan kafirai wa tala umudu al-hisari ashhura lokacin zagayewar garin sai ya ɗau lokaci ya ɗau lokaci mai tsawo har watanni an zagaye garin wata zahafa tarfani ila ba'dihim washtadda alqital wata zahafa tarfani sashi guda biyu da sashin musulmai wanda su suka katange gari da kuma kafarai da suka shiga cikin gari shikenan fa ta zahafa kowannen su fa suka kai matuka a wajen kai ma juna hari kowanne yana neman kowa واشتد القتال yaƙi ya tsananta a tsakanin musulmai waɗanda su Allah ya sa su suka mamaye gari da kuma kafirai waɗanda su kuma suke cikin garin wantasara almuslimuna fi nihayati ƙarshe dai musulmai suka ci nasara Allah madaukakin sarki ya ba su nasara ga sojojin da suka taho daga Kufa a ƙarƙashin An-Nu'man ibn Muqarri sannan ga sojojin da suka zo daga Basra su kuma ƙarƙashin Abu Rahm ibn Shabura sannan kuma suka sake neman agaji daga sayyidina Umar daga Madina cewa ya turo musu wasu sojoji sai aka turo musu sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu musulmai suka zama suna da bangarorin sojoji har guda uku kaga ga ga takawa ta zuciya sannan kuma ga yawa sai Allah madaukakin sarki ya ba su nasara wa asharu al-hurmuzana shikenan sai gashi sun kama wannan kwamanda na kafirin farisa aka kama shi a matsayin fursunan yaki mala ya ce walhamdulillah ta'ala yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki an ci nasara kaga nan ma yana shaida a game da jarumtakan wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam annu'man ibn muqarrin Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da su Allahu alam